بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله babu ma za a fi man yastahillul hamra babu a cikin wato magana akan wanda ya halatta wato shi ta alhamra giya wa yusammihi sai kuma ya rika ambatan sa bige ismi ba da sunan giyar ba eh wato batar da sau kenan giya ce wato sai sai wato sai ya rika yi mata wani suna ba na giya ba wanda zai rika kautarwa don a fahimci wai ba giya ba ce nan ko giya ce to suna ai ba zai lalata ba zai bata sunan ba zai canja ta daga yanayin ta ba eh ko ma da mai aka ambace ta inda ta juye da hankali sunan ta dai giya eh wa qala hisham bin ammar haddathana sadaqatu bin khalid an haddathana abdurrahman bin yazid bin yazid bin jabir haddathana hadith bin qais al-kilabi haddathana abdurrahman bin ganim al-ash'ari qala abdurrahman bin ganim al-ash'ari yace حدثني أبو آمر أبو آمر يا بال لباري ويزن تدني أو أبو مالك كوكم أبو مالك الأشعري كوكم أبو مالك الأشعري شين يزن تدشي yake cewa wallahi ma ka zaba ni ya yi min magana kuma wallahi ni dai bai min karya ba sami annabiya sallallahu alaihi wasallam ya kula ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laikunan na min ummati aqwamu wasu mutane za su kasance daga cikin al'ummata yastahilluna suna halatta alhirra wannan hirra na mage ne ko hirra ne ko hirra na mai ba shi to bai muku shaida ba ko eh wannan ma ya sha shi eh na menene eh naku mai dugon ne sa muku kuma da dugon to ba ba ba ba hirra ba ba to abin da duk gashi nan ya zama wani iri duk bugun zamani sai haƙuri manzala ya ce daga cikin al'umma ta wasu mutane za su kasance wato yuhilluna al-hirra suna halatta wato zina kuma wannan falla wannan shi ne fi dacewa ma da siyakin kalma ya fi dacewa yasta yi nuna hira ko hirra hira ba shadda ko? na ka kai ba na ka zo shadda ko? a a ma'allan eh akwai shadda a naka da shadda? akwai hira yawwa ai ba ba rigima a cikin lamarin akwai hira akwai hira wata ruwaya za ta zo da shadda wata kuma ruwaya ta zo ba shadda ai ba wata rigima ba ce to barbara yana shi a san makal wal harira kuma su daga wato halatta alhariri wal khamra kuma su riga wato halarta giya wal ma'azifa su riga halarta kuma kayan wato uzub kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe wala yanzu lan na kawamu wallahi kuma wasu mutane za su sauka ila jambe alamin a gefen dutse ya ruhu yana maraita bisari hatin da wato wato masu wato dabbobi masu kiyo lahum nasu yatihim yatihim yani alfaqira yatihim wato mabukaci yana zuwa musu wato yana nufin dai alfaqira mabukaci zai zo musu lahajatin saboda hajarsa fa yaquluna sai sai da shi irji ila na gadan ka dawo gurin mu gadan fa yubayyituhumullahu sai a cikin daren sai Allah ya diya kashe su eh wa yadul alama kuma ya saryar da dutsen ma'ana ya mai da dutsen kamar gari kamar wato sarari wayan sahu akari na kira da wasu kuma ya shafe su su zama birai waka nazira wasu kuma alhanzir ila yau mil kiyamata har zuwa alkiyama kuma haka za su kasance ba za su dawo halin wato mutuntakar su ba fi taurin babul intibazi babin yin wato tsimi fil au'iyyati cikin wato burgami wato gurin abin ajiya dai wa tauri to kuma ya ce wato da tauri tauru da au'iyatu wato shi tauru wato wato wato masaki ne mai girma kamar tukunya yake in ake ce masa tauru hadasa abu ta mutumin sa'idin hadasa ya yaƙubu da abdurrahman an abi hazimin ƙara samitu sahalan ya ƙulu abdurrahman ya karɓo daga abi hazim abi hazim ya ce na asana ji sahal yana cewa utiye abu usaidin an zo abu usaidin ne sa'idi an zo masa wato ta fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko a ta kai ne ko utiye ne ko a ta a ta dai ko yawa ata abu usaidin as-sa'idiyya abu usaidin ya zo wato fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ursihi a lokacin angwancinsa fa kanat imra'atuhu khadimahum sai matarsa ta zama ita ce mai musu hidima wahiyar arusu ita ce kuma amaryar kala yace atadruna ma saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce ah kun san kuwa mai na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce abu mu sani ba sai ce an qatu lahu tamaratin na tsima masa wato dabino ne min al daga dare fi taurin a cikin wato wannan masakin wato na sa shi na tsima shi ya kwana ya tsumu da safe aka ba manzo Allah ruwan ya sha babu tarkishin nabi sallallahu alaihi wasallam bil awiyati babu wato rangon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abu da ke abu burgami wa zurufu da zurufi ba da nahi bayan kuma wato bayan da an hana sai manzo Allah kuma ya yi rangwame kamar yadda ga shi zai fada wato abin da ya kawo rangwama shine wato su mutanen Madina da suka nemi a yi musu rangwame cewa ba yadda za su yi sai sun amfani da shi حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال جابر الله يرضى شيء يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صلى الله عليه وسلم يا يهني أن الظروف وتظروف أبن زبا زبا أبن أكي أشكي أنا أنا زبا إلو سوكا ما دي دعو إيا تكي شيء ونبر قام تشيما كما هكا هكا يكي fakalatul ansaru sai mutanen madina suka ce innahu la budda lana minha mu dai ba makawaya rasulullahi sai mun amfani da ita kala sai manzo Allah ce fala izan to yayin nan ba za a hana ku ba izan yayin nan wa qala halifatu mal halifatu ce hadathana ya ibn sa'id hadathana asbiyan an mansur an salim ibn abi jadi an jabirin bihaza to wannan wato wannan wannan layin wannan sanadin kenan حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا wato ya ce abdullahi bin muhammad ya zantar da mu shi kuma ya ce sufyan ya zantar da mu bi haza da wannan hadisin kenan wa qala fi ya faɗa fi a cikin sa lamma na hannabi sallallahu alaihi wasallam an al-awiyati shine wato layin sanadin ne ya fito da wani حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاهولي an mujahidin an abi iyadin an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma kala abdullahi bin amrin allah ya su kala ya ce lamma na hannun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani an al'asqiyati gaban wayannan shaye-shaye ila lin nabi sai aka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam aka ce laysa kullun nasi yajudu siqa'a wato ba kowa ne a cikin mutane yake da salka ba sarkar da zai zuba ruwa ko ya tsuma wani abu ya sha fara hasa lahun filjari sai ya musu wato rangwame wato ya yi rangwame gare su a jaru shi gairin muzaffaci shi ma jaru abu ne da ake zuba shi ma ake zuba ake zuba ake zuba wato abin da za a je na ruwa a ciki ya tsimi wanda za a tsima a ciki to shi kamar shi mai za mu ɗauke shi da hausa kenan shi jaru kamar mai to ba na itace mana shi jaru jallo jallo shi goro ranar duma ne shi shi kuma tulu na ƙasa ne to wanne ne wannan a ciki shi ne wannan to na tulun dai eh amma shi in za a yi tsimin in za a yi tsimi wanda ake sanya bugar to a cikin wato na abin da ya shafi su gora su abin da su katako in dai ana in dai za a tsima abin da zai bugar to za ka ji kamar ana yin sa a ƙwarya ko ko a yi shi a gora ko a dai abin da yake kamar duma to shi ne yake tsimarwa amma aka zuba shi a cikin abu duk da yake na ƙasa ko na ƙarfe to baya yin baya bugarwa sosai ko zai tsimu baya tsima to bismillah mu je حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن علي رضي الله عنه an karɓi daga sai na lalace da shi ce ya ce na hannabi sallallahu alaihi wasallam an dubbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanni ga dubba da musaffatu wannan mun yi su a karatun mu na shekaran jiya eh wannan wato addubba wal musaffatu wan naqir wal hantami ko duk sune wanda muka faɗe su wannan mun yi bayanin kala su حدثنا حدثنا عثمان yace Usman ya zantar da mu shi kuma yace Jarir ya zantar da mu an al'amashi ya karbo daga al'amashi bi haza wannan wani layin sanadin ya zantar da mu da wannan hadisin a bisa wannan layin amma حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود ابراهيم yace na faɗa ga aswad nace hal sa'alta aisha ta ummul mu'minina shin ka tambaye na aisha uwar mu'minai amma yukrahu an yunta baza fihi abinda ake ki a yi tsini a cikin sa faqala sai ce na'am eh na tambaye ta qultu sai na tambaye ta qultu ai ce mata ne ya ummul mu'minina ya uwar mu'minai amma na hannabi sallallahu alaihi wasallam an yunta baza fihi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a tsini a cikin sa kala sai ta ce nahana fi zalika ahlal baiti mu dai ya hana mu yin haka mu ahlal baiti annan ta biza ya hana mu mai tsini fi dubai a cikin dubai wal muzaffat da muzaffat shi ma duk wayannan mun yi su ran nan eh kullu sai ta ce amma ma zaka amma ka sani zakar eh amma zakartul jarra amma zakaratul jarra shin bata ambaci tulu ba wal hantami da hantamu kala sai ce a inna ma uhaddizuka ma fa samitu ni fa kadai dai ina gaya maka abin da na ji ne afa uhaddisu malam asma yanzu na gaya maka abin da ban ji ba ai abin da na ji kawai zan gaya maka
سلام بن إسماعيل حدثنا عبد الوالد حدثنا شيباني عن سيف عبد الله بن أبي عوار رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التجار الأخبار قلت أتشرب مثل أبيض قال لا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا شيبان قال سمعت عبد الله بن ابي عوف رضي الله عنه عبد الله بن عوف الله يرضى شي قال يشي ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري wato manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani an jarri gabran wato tsumai a tulu al'adar wanda yake kore qultu sai ni ce ana shirabu fil abyadi ma sha a cikin fari kada sai ce la ba za a sha ba shikenan magatun da dai abu ɗaya za su ko fari ko baki ko ja in dai an sa dai tsimawa tsima tsimi ne za a yi kuma bugawa zai yi to duk ɗaya ne kawai
باب الذي يسمي قال لم يسكر حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الكامي وكان ابي بكر قال قال ابن سعد ان ابا حسين المساعدي عبد النبي صلى الله عليه وسلم بكرسه فكانت امراته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما اخطات رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطات له ثمرات من الليل في قول
babu raƙi tamri babu wato tsumin wato a tambar da bino malam ya shikir mutum dai bai sa maye ba hadasana ya bin bukairin hadasana ya kuma abdurrahman alƙariyu an abi hazimin ƙala abi hazim ya ce sami su sahalabin da sa'adin da sa'idi na sa'adin dan sa'adin dan sa'idi ya ce anna aba usaidin cewa abu usaidin as-sa'idi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama li ursihi ga angwancinsa fakani timra'atuhu khadimahum yawma idhin sai matarsa ta zama ita ce mai musu hidima a wannan lokacin a wannan yin wahiyar arusu ita ce kuma amaryar fakalar sai ta ce mata durura shin kun san ma an kanto da rasulullah sallallahu alaihi wasallama mata durura ba ku sani ba ba ku san ma an kanto da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba ku san abin da na tsuma manzala sallallahu alaihi wasallama ba ta ce an kanto lahu tamaratin wancan maɗin istifhamiya ce istifhamiya ce ma an ka ma tadruna ma an ka tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ku san abin da na tsima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce ba mu sani ba sai ta ce kuma an ka tu lahu tamaracin eh na wato tsima masa wato dabino ne min al-layl a dare fi taurin a cikin wato cikin wato masaki ko a cikin go a cikin gora eh
باب الفاتحة وما نهى عن كل مسكر من الأشربة وأنا عمر وأبو عبيدة ومعاذ شربة لله على السجود وشرب البراء وأبو جهيفة على النسب قال ابن عباس شرب الأسير ما دام تليا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شباب وأنا سامر عنه إن كان يسكر جلدته
babu baziki wa ma naha an kullu muskiri min asibati to shi baziki kamar da mai sharhi nan ya faɗa baziki wato ba kalma ma ce ta larabci ba kalma ce a ajamiya eh a ajamiya ce akwai ta kuma tana iya zuwa da badiki bi bi bi ihmal dali eh ba ijamu dali ba albaziki da kuma albadiki to wara umaru umaru ya ga abubuwan da abubuwan da ma'azun da ma'azun sun ga a iya shirbar dila'i shirbin wato dila'a allah sulsu bisa sulsu shi kuma dila'i shi ma tsimi ne ake haɗa shi shi kuma sai a je a sa shi a wuta a rika dafa shi kusan sai sulsaninsa ya tafi eh to idan sulsani ya tafi abin da yake saura bai fi sulsi ba sai ga wannan sulsin ya riga ya haɗu kamar dai kamar ka ce ka zuba shayi ka dura shi akan wuta ka bar shi ya dade yana ta tafasa ai kaga ruwan zai kone yana da kone ruwan yana da shayi yana da kauri yana tsumuwa to shine dala wasu ribar barra'u wa abuja haifata an nisfi barra'u da shi da abuja haifata sun sha alal nisfi bisa nisfinsa ya janye bai fi nisfi ba suka sha abin da ya janye wa kalibin abbas abdullahi dan abbas ya ce ashrabul asira ina shan wato asir asir shine kamar a matse lemo ko a matse mangwaro ko a matse karas su zama dai ruwa to duk wannan abin sunansa asir kowanne aka matse sunan ma dama ɗariya mundin da yana sabo eh, ma dama yana ɗariya yana sabo da matsewar saboda tsoron da ake idan aka matse aka bashi ya kwana to zai iya bugarwa ko yanzu ne ma in aka ce an yi jus na mangwaro ko na lemo in ba sa a firiji ba aka ajiye shi kan safi za ka ji ɗanɗanansa ya canja to idan kuma aka bashi da safen nan ya kuma kai ba yamma ɗanɗanan sai ya fi haka turuwa to da nan daga nan daga nan yana daɗa turuwa yana da ruwa kana sha sai ya buga da kai Allah ya kiyaye ba san ana iya haɗa giya a gida ba ya ce za su laraba wayo ne da su shi yasa wani wasu da wayo sai su ce wai sun canja wa giya wai suna sun canja mata suna eh Huh? wakala umaru umaru faɗa yake cewa wajatu min ubaidullahi riha sharabin ni na samu wato wato warin an sha wani abu muna magana wato da ubaidullahi sai na ji kamar bakin sa yana wani kamar waru warin wani abu da ya sha to wa an sa'il ni ko sai na zo mai tambaya ne an ga wannan abu fa in kana yaskuru in dai abin da ya sha min bayani na fahimci yana sa maye to jalantu sai ne masa bulala a zai masa bulala shan giya tamanin giya eh eh na muhammadu kasirin abin rasu biyanin an abin zuwairi ya tikala abin juwar ya ce ya ce sa'altu min abbas na tambaya wala zama abbas an albasigi ga basigi shi ma basigi ismun a ajamiyya ko ismun a ajamiyya la yan sarif ko eh wal ajami misl mika'ila kazaka bil hukm wa isma'ila ko ka gani wannan ajami ne ba la larabci bane to shi ma abin sha ne kamar sa daya wato kamar sa daya da shi dila'u din shi dila'u ana dafa shi ne amma shi wannan baziku wato tsima shi ake yi shi ma wancan dalawun ana tsima shi sannan a dora shi akan wuta amma shi wannan na tsimi ne fakarar da na yace da na tambaya ibn abbas yaya shansa yake fakarar sai yace sabaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi hukunci tuntuni shine ma'ana sabaka muhammad ya riga ya faɗi hukuncinsa ya faɗi hukuncin albazika domin mazala ya riga ya ce fa ma askara abin da ya sa maye to fa huwa haram shi haram ne to kaga nan da batsiku da dila'u da ma wa'anda duk ba a san su ba da wa'anda aka san su a lokacin da wa'anda za su zo nan gaba duk sun shiga cikin wannan hukuncin duk abin da zai sa maye to haramun ne sawa'an a da can aka same shi ko yanzu aka same ko ma za a same shi nan gaba yanzu ba a yi shi ba to ya shiga cikin wannan hukunci shi yasa ya ce ai maza Allah ya riga ya faɗi hukunci akan basiku da komai ma sallallahu alaihi wasallam eh kala sai ce asharabul halalu wato abin sha wanda yake na halal to addayibu wa addayibu wanda yake mai daɗi eh kala ya ce laisa ba'dal halal addayibu eh wace babu wani jin daɗi ba'dal halal bayan halal ma'ana abu in ba halal bane ba a ce abu ne mai daɗi ba illa haram sai dai haram al-khabith wanda yake kazami ma'ana ba laisa ba'dal halal dayyibi illa haramul khabis babu ba'dan bayan halal mai daɗi ba kuma abin da za a ce sai kuma ba abin da zai zo ba sai dai wanda yake haram kuma mai kazami mara daɗi حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي هشام بن عروة يا تتدمو لك بابنسا shi kuma babansa ya ce an aisha radiyallahu anha ya karɓo daga nana aisha Allah ya dade ta qalat nana aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yuhibbul halwa'a yana son kayan daɗi eh abu mai daɗi irin su alawa su ga su nan da irin wa'annan abubuwan eh to wal asala kuma da zuma to in an ce halwa'a a gurin laraba to abin ya hada da zaki a ciki eh shi in an ce halwa eh to duk inda aka ce halwa to akwai abin zaki shine irin su alkaki misalan a wajen mu kenan irin su ye irin su gireba duk wannan halwa ne eh da kuma irin mu abin da ba mu da shi a nan amma kaga da alkaki da gireba a kasashen laraba da akwai su a can eh amma ban san dubulan suna da dubulan ya ma muna mu daji da mazala yana son wannan kuma yana son zuma nasu ne ya mutanen libya ba gaskiya daga can aka zo da su babu mar'a Allah ya haɗu da busur wa tamra babu wato wanda yake ganin ba zai cuɗanya busuru da tamur ba kuma yadda muka bayani busuru shine kamar martaba ta hudu a nau'in dabino nau'i ne na dabino eh to shine wato nau'i na hudu martaba ta hudu eh idan ana maganar dabino martaba ta ɗaya ajuwa shine martaba ɗaya eh ajuwa shi sai kuma a sunan dabino ku sukkar sai sukkari wannan bala ai shi danye ne shi bala shi wanda bai bushe ba an tsunko shi amma yana da zaƙinsa za ka ji shi garas garas garas zaƙinsa yana haɗe da barci barci to idan ka na muskiran idan dai wato yana ganin ka a haɗa inda har ya zama wato mai sa maye ne wa Allah ya ji'ala idamaini fi idamin ka a haɗa miya biyu a cikin wato miya ɗaya eh miya ɗaya ce a haɗa ta da wata miyar eh ita ma tana bugarwa yanzu misali kaga ai miyar taushe tana bugarwa miyar taushe ba a tana bugarwa miyar taushe kwarai eh miyar ai ai ba ita ake sa yakuwa a sa kabewa ba a kwarai da gaske tana bugarwa da alayi tana bugarwa kwarai da gaske ai yanzu aka dafa maka miyar taushe kanka sa ta a firish a barta a kwanan ta dora ta a sama a barta ta kwana to in ka ɗanɗana za ka ci ta canja to in kuma ka barta ta kai magariba to canjin da za ta yi ya fi canjin safe to idan kuma ka kuma wanda ta kai gobe a ai ba magana hakun ba a yi bugawa take sosai miya taushe eh tana sa mayan sosai حدثنا مسلم حدثنا هشام كو حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى انس الله يجزيه شي قال يجي inni la aski a badal hata ni na zama ina shayar da badal hata duk inda kana ce ana shayarwa ma'ana ana shayar da su wato giya kenan eh ina shayar da badal hata wa abadu janata da abadu janata wasu hayl ibn al-bayda'i hayl ibn al-bayda'i ina shayar da su khalil da busrin wa tamrin macudanyin busur da tamru ma za a kawo busur da tamru sai a hada sai a tsima su to in suka tsumu shine nake shayar da su to ina cikin shayar da su izhur matul hamr sai aka haramta giya to shi kenan fa kasabtu ha kawai sai na yadda kaskon na yadda tulun wannan abin nan wa ana saki yin a lokacin ina cikin shayar da su sai aka ce giya ta haramta kawai sai na jefar da shi ban saurare su ba wa ana asgaruhum kuma ni ne mafi kankanto su a shekaru wa ana wa inna hakika dai mu na uddu hayo mai izin alhamra mu dai muna kidanya wannan cuɗanyan giya in an haɗa busuru da tamru aka tsuma su muna ambaton su giya ce wa qala amru mala amru bin al-haris yace hadathna ka tadatu al-qarasi ya zantar da mu jami'a anas shi ma ya ji anas da wannan wato ruwayar a bisa wannan hadisin mhm
حدثنا ابو حازم عن ابي جريج اخبرني إيه.
عطاء انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حدثنا أبو آسم عن ابن جريج أخبرني أداه أنه سمع جابر رضي الله عنه الزهيد والتمر والبصل والردي يقول أداه يا جابر الله يدل شينا شيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا صم زبيب والتمر لصم دبينو والبسر لصم لصم بسر لكما رلبو شي رلبو شيني wannan danyen da muka yi bayanin sa ne حدثنا مسلم حدثنا هشام اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي كثير عن ابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين التمر والسهو والتمر والزبيب واليمبر كل واحد منهما على حده مم. حدثنا مسلم وحدثنا هشام وخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عبد الله بن أبي- ابي قتاده يا كربو عن ابي غبابنسا قال بابنسا yace na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yi jima'a baina tamru wa zahawi a s- a hada tsakanin tamru da zahawu a tsima tare wa tamru wa zabibu kuma a hada tamru da zabibu a zuba tare manzo Allah ya hana eh saboda ana hada su ana zuba to shikenan sai a samu wato tsumin sai ya zama giya da an yi wannan yace wal yum wal yumbas kullu wahidin minhuma ala hidatin a tsima kowanne ɗayan su ai akan kansa kawai in ana so a sha lafiya lafiya to kowanne a tsima shi shi kadai ka a hada wani da wani alhamdulillah to ya yi tsayi ko Mhm. Mhm. Na? Eh. A'a, ai jimami, ai ai- ai magana, ai wannan ka'ida da manzo Allah ya bayar guda ɗaya kawai ita ce. Eh, ai wannan ka'ida guda ɗaya, ai ita ce, manzo Allah ya riga ya ba da ita. Dukkan abin da zai sa haram dukkan wani abin da zai sa maye haramun ne kaga shi abin da ba zai sa haram ba ba maye ba ne shi ma wannan da aka ce an haɗa yana sa maye sai an bar shi ya kai inda zai sa mayen eh amma in bai bai kai inda zai sa maye ba ai ba za a ce haram ba ne Eh, ai shi kansa abin da suke haɗawan ai suna haɗawa ne su ajiye shi dan ya kai lokacin da zai bugar eh eh, amma in bai kai bai sa maye ba a ita ce dai ƙa'ida kwaya ɗaya kullum ma askar rafa wa haram duk abin da ya sa maye to haramun ne to sai kuma ka ce aka si ba duk abin da ba zai sa maye ba shi kuma halal ne ba haramun ba ne Eh, ba- ba a ce fa miyar to shi haramun ba shi Eh, dan- eh? Eh?
sai ta daɗe da za ta yi iskari ai ba miyar to shi kawai duk ma abin da in ya daɗe zai bugar to in ya kai wannan matsayin na bugarwar ai ya zama haramun Eh. ai kamar yadda muke faɗa jiya cewa za ka ga wato shan sama wahala ne sai ka rasa me yasa ma ake sha irin wannan domin mutane duk wanda za ka ga yana shan irin wannan sai ga yana ɓata rai sanda yake sha ransa ba ce yana sha yana murtuke fuska eh ba daɗi fata salatul fati iyaka na wuri iyaka na sai اللهم صل على سيدنا محمد وآتنا بالحسنة الحمد لله رب العالمين.